hannunsu suka ce sun yafi shine wali a masabar mu a masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu idan ita matar wadda take ba ta da haƙƙin ta tasarrufi ne da dukiyarta to waliyinta in yace ya yafe shi kenan ya yafu shine abinda aka karbo daga daga Abdullah ibn Abbas yanda mufassiru yace wa an ibn Abbas an karbo daga Abdullah ibn Abbas al-wali wali al-mujbir wanda yake mujbiri shine yake da damar ya yafi idza kanar mahjurata idan ta zama mahjura ce wanda ake da dama ai mata jabru ne fala haraja fi zalika in yace ya yafi uku ba laifi ku rike dukan sadakin ko maza a wajen imami shafi ko yace huwa zawju alladhi bi yadihi uqdatun nikahi miji ake nufi faya turku lahal kulla yace ya yafe mata gaba daya in yace ya yafe mata gaba daya shikenan sai ta karbe duka sadakin ta cinye ko ma ta riga ta karba ba sai ta mayar wa mijin wani abu ba sai ta cinye duka gaba daya shi yasa wannan wato mujmali ne mujmali ne ijmalin nasa wato dangane da tarkibi ne a tarki dangane da tarkibin in ba dan tarkibin ba kowace kalma daga cikin kalmomin idda ma'anarta a bayyana take su dai malikawa suna ganin wanda daura aure ke hannunsa shine waliyi mujbiri tunda waliyi na mace wadda take mujbara in bai daura mata aure ba akwai dama a aure ta ai ba dama a aure ta ashe shine daura auren yake hannunsa su kuma shafiyawa suna ganin cewa a'a ana nufin mijin dan mijin shine ya daura auren wato ke hannunsa ma'ana shine duk sanda yace ba auren ba auren da zarar miji ya ce ya saki mace ba ta sako ba ai ta sako miji na cewa ya saki mace ai ta sako shi yasa ashe huwa allazi bi yadihi uratun nikah shi yasa asalin wannan dai mujmal ne mujmali ne ijmalin ne ya kawo aka samu sabani tsakanin malamai illa iyaka kowanne daga cikinsu ya ga abin da ya rinjayar da abin da ya tafi a kai su malikawa suna ganin yadda suka tafi a kan cewa ana nufin wali mujmuli ai akwai dalili da zai karfafa ko yadda ma aka kawo ayar da aka ce illa an yi afuna sannan aka ce awai afuwar lazi bai da yukudatu ne katin nan ana nufin mijin sai ya zama an yi iltifati shi ko iltifati ai nau'i ne na majazi asali ko a cikin magana a ce ta zo musu hakika tunda idan da ana nufin miji sai a ce auta afu illa an yi afuna auta afu tunda da can a baya ai an kawo lamirin mijin da shi ake muhadaba da shi ake magana shi yasa nan ma da sai a kawo lamirin hidaba ce wato cewa ko auta afu amma da aka kawo lamirin ga'ibi ya nuna cewa ashe ana nufin waliyan ana nufin shi waliyi ne na wadda take mujbara su ko shafi'awa suka ce a tunda a can an faɗi yafewar mata me ya rage ai sai dai a faɗi ma yafewar mazan kuma ya za suka ce alazi ya dai wadatu ne kayan lalle miji ake nufi sannan akwai wasu dalilai dai daban bayan wa'annan da kowanne daga cikin su ya rinjayar da abin da ya tafi a kai wa an ta'afu amma dai ku yafi mubtada wannan mubtada ne tunda an din masdariya ce da ita da wato silar ta za a yi tawilus da masdari kamar an ce wa afukum wa afukum ya fi wako habaruhu labarin a ƙarabu littakawa ya fi kusa da jin tsoro da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya fi wannan wato za ta jawo a samu tsoron Allah wato za a samu haɗa kai za a ƙara samun haɗin kai da sababin ya fi wannan wala tan saul farla bainakum kada ku mayance baiwa tsakaninku don cewa saki ya auku haka ɗin ba daidai ne a ce ya haddasa gaba ba haduwa ta auratayya nufi ne na Allah tabaraka wa ta'ala don cewa an ɗaura aure amma kuma saki ya biyo wannan to kada haka ɗin ya haddasa gaba a gano ya kamata a gano cewa Allah ne bai nufin haduwar nan ba bai nufin ai zama a matsayin ma'aurata ba shi yasa har aka samu sakin kome sai da horewar Allah subhanahu wa ta'ala in Allah bai nufa ba ai ba da za a yi shi yasa kada ya zamo a biyarwa wannan da gaba a ce ai an an kulla gaba ai an kulla gaba shi da ya auri yar uwata ko ya auri yata ya sake ta tun kafin ta tare me yaji ai ya nuna kamar ya ji ma wata wani- wata magana mummuna game da mu a'a kada a yi haka a ɗauka da cewa Allah ne bai nufi su zauna ba nan gaban Allah ya nufi su zauna ba mamaki a samu zama ba mamaki a samu auratayyar a samu kuma zama a shi yasa kada kuma in ce baiwa tsakanin ku inna Allah haƙiƙa ubangiji wato an yi tafarrala ba rukum a labarin sashen ku sai baiwa ga sashen haƙiƙa ubangiji bima ta'maluna basir yana ganin duk abin da kuke aikatawa fa yujazikum bihi Allah zai muku sakayya da shi da abin da bawaye bawa ya ba hanya ta a zauna lafiya dan a ji daɗin zama gaba to Allah yana gani ya san manufarsa zai masa sakayya akan wannan manufa haka nan in bawa ya bi wata hanya ta cewa shi lalle ai abin da aka yi masa ba a yi masa daidai ba shi yasa shi ma sai ya sakayya a kai to Allah yana ganinsa Allah yana ganinsa koyaushe dai a gane addinin musulunci ya zo ne da cika manyan ɗabi'u don cikin manyan ɗabi'u akwai yafewa mutum ko laifi ya ma to kai kokarin yafe masa ko da laifin ya ma to alhamdulillah Allah ba Allah ina son tsarin bayani a game da war a game da war mai warkarwa to ba da aske yin eh domin wani aji wani malami ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta yin aske ba mm, kuma tambaya ta biyu ce ina son tsarin bayani kan wannan aikin na diwanin shugaba mm.
ne cewa wa ala kullu jannatu jannatu وأدخل وأدخل جنات النعيم ولم أمت بيمن حبيبي ذاكم غاية النعم to ah, shi tambaya ta farko dai ah, amsar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai cewa ya haramta ba yayi hani hani ta yi ya nufi haramcin ta yi ya nufi karhancin amma malamai da yawa sun tafi akan cewa haramun din ne aske gemu amma wa'yansu sun tafi zuwa cewa karahiya ne ba wai haramun ba Eh, shi yasa shi hukuncin aske shi yana taraddudi ne tsakanin haramci ko karhanci Ah, abinda maza Allah ya yi hani daga aske gemu to sai baiti na biyu kuma shehu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wato ni zai ina shiga aljanna ta ni'ima tun ma kafin in mutu wato ma'ana ina samun hururi cikakke koyaushe ina duba da gani gaban Allah gani gaban manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake dubo haka sai ya zamo yana cikin ni'ima yana wato kamar yana cikin aljanna ne domin aljannan ma kanta ai babban abin nema a cikinta shine samun haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda shawun yake faɗa a wani baitin walau laltizazun fil jinani eh, bi- bi nazarihi lama hanna na hawal huldi kullu mubassiri in ba dan cewa aljanna za a samu jin daɗi da ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai masu hankali da ba za su yi burin zuwa aljanna ba da sai su yi burin zuwa duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake su samu ganin sa to shine ma'anar baitin a takaice ko Mm, ya lalace masa ya cika shi Mm.
bai da hali wa idan ya sake koma shekara mai zuwa ne mai ta Mm.
ya samu had- ya sake hadin kullum idan eh, idan ya koma ya rama wannan hajjin da ya bata ko eh ai shikenan ya bada hajjin sa na farilla man kwarai kuwa in dai wannan wanda ya bata na farilla ne to in ya je ya rama shi ya bada na farilla kenan sai dai ana bukatar sai ya hadaya zai hada da hadaya kuma dole ne ya bada hadaya to an samu sabani tsakanin malamai a iya gabatar da hadayan nan tun a shi hajjin da aka bata ko ko wajibi ne a jinkirta sai a hajjin ramawa to akwai sabani ko da a masaban ma akwai zantutukan guda biyu amma zancen da ya fi karfi shine a jinkirta ta zuwa ramawa ya zama ya bada hadaya tare da wannan na ramawar ba wannan wanda ya bata din ba to hafizu
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Ah, ana cikin bayani akan zamantakewa ta auratayya da abin da yake biyo wannan sai kuma aka kawo maganar sallah na mun da qur'ani ana cikin magana akan lamari na duniya sai kuma a bullo da magana kan lahira saboda duk ɗaya ne a duban ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda ko da lahira ce ai sai wanda yake ya kyautata duniyarsa ma'ana ya zauna zama na bin Allah a duniya shine ke samun lahira shi yasa sai ya zamo da duniyar da lahirar kamar duk ɗaya ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ana magana cikin ana cikin magana ta lahira sai akan kawo ta duniya ko ana cikin ta duniya sai a kawo ta lahira kama anan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce hafizu ala salawati lalle ne ku tsaya ku kula da salloli a tabi hazihil ayati ubangiji ya zo da wannan ayar fi hilali mata allaqu bil azwaji wana cikin tsakiyar maganar abin da ya shafi mata da yaya dan a fadakar musu cewa bai dace ba daga bawa an yashtagila an hukuki sayyidihi ya zamo ya dauke hankalinsa daga haƙoƙin ubangiji da ke kansa da sababin lamarin mata ko yaya ba daidai ba ne lamarin iyali ya ɗauke hankalin bawa daga lamarin Allah subhanahu wa ta'ala domin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai baka ikon ka rike iyali in mai baka ikon ba duk wani tunaninka duk wata dabarar ka ba za ka iya rike su ba shi yasa lalle ne ka komo ka tuna lamarin Allah kada cikin lamarin ba a iyali da daka kala ta'ala ubangiji ya faɗa a wani wajen ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda yake sun ba da gaskiya kada ku bari dukiyarku ta ɗauke muku hankali wala uladuku ko ku su ɗauke muku hankali an zikirin lahi daga amatan Allah wajen ya ce ku kiyaye masa salloli alhamsi guda biyar bi a da'iha fiya wakatiha ya za a yi ku kiyaye su kuwa su da ya zama kuna ba da su a wakutansu ai ma'asti kimali shuruɗiya tare da cika sharuɗan sallah gaba daya bawa ya tsaya a cika sharuɗin sallah tun daga tsarki wasu malaman wani masanin allah ya ce so da yawa tun daga tsarki ne ake barin sallah saboda matukan ba kai tsarki ingantacce ba to yaushe sallah za ta samu gare ka ai dole sai wanda yake yayi tsarki shine sallah za ta samu gare shi shi yasa yanda mai risala yake fada wal musalli yunaji rabbahu ba alaihi an yata ahaba lizalika duk wanda yake sallah yana cikin asiri ne da Allah yana cikin asiri ne da ubangijinsa shi yasa wajibi ne kenan a kansa ya tanadi ga asiri ga da ubangiji tun a alwala malamai suka ce ai ba ma sai an zo alwala ba tun daga tsarki in ya zamo zai tsarki tun daga nan zai fara zai fara tanadi in ka shiga ban daki ba sufar yadda aka ce ka shiga ba ko kai ba yadda aka ce kai a ciki ba to tun daga sannan ka fara rusa sallarka tun ka zo sallar ka fara rusa ta musamman yanzu wata ɗabi'a su da yawa da yara suka yi ko matasa cewa a ce ana cikin banɗaki ana sauraron wani abu daga wannan ya fita daga tsarin shari'a banɗaki yadda shari'a take nunawa waje ne wanda ake shiga larurat wanda kada a yadda a zauna fiye da laruran nan da ta kama shiga ake larura kuma bawa wanda yake mai hankali ai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ya fito daga ban daki ta isa matashiya gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ban daki me yake fada gufranaka ya ubangiji ina neman gafararka asiri ga da ubangiji tun a alwala malamai suka ce ai ba ma sai an zo alwala ba tun daga tsarki in ya zamo zai tsarki tun daga nan zai fara zai fara tanadi in ka shiga ban daki ba sufar yadda aka ce ka shiga ba ko kai ba yadda aka ce kai a ciki ba to tun daga sannan ka fara rusa sallarka tun ka zo sallar ka fara rusa ta musamman yanzu wata ɗabi'a su da yawa da yara suka yi ko matasa cewa a ce ana cikin banɗaki ana sauraron wani abu amma wannan ya fita daga tsarin shari'a banɗaki yadda shari'a take nunawa waje ne wanda ake shiga larurat wanda kada a yadda a zauna fiye da laruran nan da ta kama shiga ake larura kuma bawa wanda yake mai hankali ai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ya fito daga ban daki ta isa matashiya gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ban daki me yake faɗa gufranaka ya ubangiji ina neman gafararka ashe shiga ban dakin kamar wata rafkana ce take amkuwa daga bawa to amma mutum kuma yace ya- zai shiga da wani abin kiɗa ko abin wasa ko ya- yana yana ciki wai shi yana ji yana ciki yana ji kaga ya bar tsari na shari'a kenan tun daga shiga ban daki ake fara gyara sallah ko ake bata sallah tun daga shiga ban daki da yadda za a fito da yadda za a yi alwala da yadda za a yi komai kafin a fara sallah tun daga nan ake fara gyara sallah ko bata ta wanda da ya zo da abu yadda aka tsara masa sai zama tun daga sannan ya fara gyara sallah tasa kafin ya shiga ciki amma wanda tun kafin sannan bai zo da a yi abu yadda aka tsara ba ko a sannan bai zo da abin yadda aka tsara masa ba to tun a sannan ya bata sallah tun a sannan ya bata sallah Eh, idan mata za su yi girki kaga in ru- in ruɗe tun farko wajen ruɗe ya gaddama ai to gaba ɗaya ya lalace ba zai kyau ba Eh, tun tun farko shi yasa tun daga sannan ake ganewa Ah, wafara iriha in ka mace karɓar waya da sauransu kaga duk ba- ba wajen yi ba ne da farillanta a kula da farillanta da sunnoninta da ladabanta kuma a samu hururi a ciki tunda hururi nan yadda ake faɗa shine duk- ran duk wata ibada duk ibadar da yake ba hururi a ciki to bawa bai yi ta ba a hakika a zahiri za a iya cewa ya yi ta amma a hakika bai yi ta ba yadda shehu nazifi yake faɗa walaysa lil abdi min al a'mali suwa allazi aqalahu bil bali haka min al a'mali qad ana fa innana lillahi qad raja'na mutum kada ya ɗauka za a rubuta masa wata ibada da ya matukar san da ya ibada nan zuciyarsa ba tana cikin hururi ba ya zama yana ibada zuciyarsa tana tunanin kasuwa ko wata harka daban ko wata hira bara ya maza ya gama ibada ma ya tafi wajen hira yanzu wannan ibada ibada ce da za a doshi Allah da ita ai ba ibada ba ce wadda ta dace a doshi Allah da ita kada sallah Allah ne yake zance da kai kake zance da shi shi yasa har kake ce masa iyyaka na abudu ya ubangiji kai kadai muke bauta saboda ga ka gashi idan mutum ya fara sallah yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace Allah sa ne a gabansa shi yasa ko wani abu ma zai zubar aka ce kai ya zubar a gaban nasa saboda ya nuna girmamawa ga Allah to wanda yake ya zama zuciyarsa ba ta hanyar wannan ai ya bata sallar tasa da hakika wa laysa lil abdi min al a'mali su allazi aqalahu bil bali fa kam min al a'mali qad rayyana fa inna lillahi qad raja'na fa'in fuki da shay'un min zalika in an rasa wani abu daga wannan sai mai sallar ya shiga cikin wanda aka yi wa narko sai ya zamo sallar tasa a maimakon ta jawo masa lada azaba za ta jawo masa Eh, yanda shau ismail al-makari yake fada ah, da yake cewa uqiya salatu iqimat ya'lamu Allah annaha bi fi'lika hadha da'atun kal hadiyati kana yin sallah sallar da Allah ya tabbatar cewa inda kake zuwa da ita zunubi kake kana aikin bi ne amma a hakika zunubi ne saboda ta fi kusa da a ce ta jawo ma cewa ana binka ba wai kayi ajiya ba ana neman kai sallah ne sallar da za ta zamo kayi ajiya kayi ajiya babba yadda ake faɗa idan mutum ya yi sallah ya zama sallan nan ya cika sharuɗanta da rukunanta da sunnoninta da ludubbanta ya samu hururi a ciki yana gabawa sai a mai da sallar ta zamo jiki a kai ta karkashin al'arshi ta ta ibada wanda jiki ya ta ibada har zuwa tashin alkiyama duk ladan ibada nan ana rubutawa shi ya sallah amma idan bawa ya sallah sallah da ba hururi ba kula da ladubbanta yana gabawa sai a nan da kayansa a jefo masa a ce ga tsiyar kare me za a yi da ita آه، إليه يسأل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه sai aiki nagari shi da yake ɗaukaka zuwa ga Allah qala ta'ala ubangiji yace kai to ga masu yin sallah wa'anda ba su sallah wanda yake sun kada daga sallar tasu suna sallah amma ba su sai zance suke da Allah ba ganawa suke da Allah ba sallar nan a haƙƙin mu malamai suka ce masana Allah suka ce ai kamar mi iraji ne ake da ake da a sallar nan duk da ake yi mi iraji ne ake da bawa shi yasa duk harorin da ake hucewa kai ma sai an huce da kai sai an huce da kai sai ya kai ga ka ga Allah subhanahu wata'ala a sanar mustafa laila wa wafa bi hamsatin arja dabiha wal farlu lil mutaqaddim to an keɓace sallah da ambato domin ita sallah ita ce shishiken addini in ba ita ba addini addini bai sami tsayuwa ba ita ce mafi girma a cikin rukunan musulunci bayan shaidawa la ilaha illallah muhammadu rasulullah wanda ya tsaye da sallah to hakika ya tsaye da addini wanda ya rusa sallah kuwa to hakika ya rusa addini shi yasa ba za Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa abin da yake raba musulmi da kafiri sallah ma bai da musulmi wal kafiri tarku salati da zarar musulmi ya zamo bai kula da sallah to sai ya zamo da shi da kafiri a ce duk ɗaya ne duk kusan ɗaya ne a wasalatul wusda ku kiyaye masa sallah mafificiya ku kiyaye masa sallah mafificiya hiyal asaru an yi saɓani tsakanin malamai wace sallah ce wadda take mafificiya wasu malaman suka ce la'asar akan wanda imami shafi'i yake da mafi yawan malaman hadisi duk mafi yawan malaman hadisi sun tafi akan cewa sallah na mafificiya ita ce sallar la'asar saboda hadisai da yawa da suka zo da suke nuna ɗaukakar sallar la'asar sai da tuna aisha ta sa wani ya rubuta mata ƙur'ani sai ta ce in ka zo wajen wannan ayar ka sanar da ne da ya zo da ya faɗa mata sai ta ce to ka rubuta salatul asari wasu salatul wasuɗa salatul asari haka na manzo sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa wanda duk sallar la'asar ta tsere masa to sai ya zama kamar da a ce yayi asarar iyalinsa da dukiyarsa gaba ɗaya allazi ta kutu salatul asari faka annama wutira ahlahu wa malahu to akwai dalilai dai da yawa wanda su wanda suka tafi a kan cewa sallar la'asar ita ce mafificiya suka dogara da su awis subuhu ko ko sallar asuba sallar asuba ita ce sallah mafificiya akan haka malaman madina suke haka yake a masabar imam malik cewa sallar asuba ita ce sallah mafificiya wanda suka tafi akan haka suna da nasu hujjojin kamar hadisin da muslim ya ruwaito wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda diye sallar la'asar to ya shiga cikin wani alkawari na musamman shi da Allah kamar shi da Allah sun yi wata yarjejeniya ce tamam wanda diye sallar asuba wanda diye sallar asuba a to ya shiga cikin wani alkawari na musamman shi da Allah man sallar subha ta hawa fi zimmatillah fala yadlubannakumullahu min zimmatihi bi shay'in fa innahu man yadlubu yudriku summa yakubbahu ala wajhihi fi nar jahannam wanda duk ya salla asuba ya shiga wani alkawari na musamman shi da Allah manzo Allah ya ce kada ku bari Allah ya tumce ku da wani abu na alkawarinsa domin duk wanda Allah ya tuhuma da wani abu na alkawarinsa to ba makawa Allah sai ya kama shi in ya kama bawa kuwa kifar da shi zai a wutar jahannam malamai suka ce wannan magana ta ƙarshe tana da ma'ana biyu ma'ana ta farko shine ku kula da zuwa da sallar la'asar don sallar la'asar din nan ta kunshi wata yarjejeniya babba tsakanin bawa da Allah wanda duk bai zo da ita ba kamar ya warware wannan yarjejeniyar ba makawa Allah sai ya neme shi ma'ana ta biyu kuwa shine cewa duk wanda yake sallar asuba to kan ku yadda ku taba shi dan in kuka taba wanda yake sallah asuba to Allah ba zai kyale ku ba tunda tsakaninsa da Allah akwai wata yarjejeniya ta musamman cewa duk wanda ya taba shi sai Allah ya bi masa haƙƙinsa yasa duk mai sallah asuba ku kiyaye a kowanne dai aka dau fassarar hadisin yana nuna da matsayin ita sallah asuba kenan gashi an faɗa cewa daman da la'asar din da da asuba dai duk sun yi tarayya a cikin zamo wasu lokacin haduwar mala'iku da la'asar mala'ikun da suka gama aiki da ayide za su tashi ba su riga sun tashi ba wanda za su kwana suna aiki sun sako ba su riga sun tashi wato su kuma sun zo haka nan da asuba wanda suka kwana suna aiki za su tashi su koma sama wanda kuma za su yi ni sun sako shi yasa idan mala'ikun da suka koma Allah zai tambaye su ya kuka je wa bayina ya kuka baro su yasa wanda yake ya kula da la'asar ya kula da asuba za su ba da shaida cewa ai sanda muka je mun samu yana sallah sanda kuma za mu taho mun bari yana sallah sanda muka je mun samu yana sallar la'asar sanda muka baro mun bari zai yana sallar asuba ko sanda muka je mun samu yana sallar asuba sanda muka baro shi mun baro shi yana sallar la'asar shi yasa ashe la'asar da asuba din nan dai a gaba ɗayan su mafifita ne awi zuhuru akwai malaman da suka ce ai azahar ita ce sallah mafificiya shi kansa mai tafsirin jalaluddin suyudi akan wannan kaulin yake dan akwai risala da ya musamman wadda take nuna cewa ai a salatul wusla hiya salatul zuhuri ya rubuta littafi akan wannan au gairuha ko waninta kila wato su masu cewa a zahar ce suka ce ai ko ba kome an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama an faranta masa sallah a wajen isra'il nan ya dawo tun kafin alfijir ya keto yadda sai da yusuf nafani yake faɗa a da kamlar sabahi farta ba fi makkata qaumun min qaumihi bulada'u amma da asubar ta zo ba a ce a tashi a yi ta ba sai da azahar ta yi sannan mala'ika jibril ya sauko ya sallaci azahar da manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa aka bari da aka fara da azahar dan cewa tafi shi yasa masu cewa azahar ita ce sallah mafificiya suka kafa hujja da wannan wasu suka ce wani taƙila hiyal magaribu wasu suka ce sallan magarba domin ita sallan magarba tana maranta sallan yini wasu suka ce sallan isha domin sallan isha takan zo mutane alhali suna cikin kasala takan zo mutane alhali suna cikin kasala wannan nema kasalar takan sa wasu su ce su ba za bara ma su yi ta tun kafin wakacin da kuma da yawa wasu allah allah wai ayi ayi ta dai a je ko a ci abinci a kwanta a bacci ko a tafi wajen hira yakan sa su gaggauta isha har su fidda ita daga wakacin ta ya zama a wato sun yi ta tun kafin wakacin ta ya zama sun yi ta tun kafin wakacin ta wakila wasu malamai suka ce as-salatul wusta abinda ake nufi da ita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam salati ga annabi wadda ita ce mabudar karɓar duk wani aiki na bawa shafiya ba suka ce ko sallah ta farilla ce kai bai kai salati ga annabi ba ai ba ka da sallah shi kansa imami shafi yake fada ya ala baiti rasulillahi hubbukumu farlun minallahi fil qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil qadari annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu yakfikumu min azimil qadari annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu so dan suka ce ai duk wanda ma ya sallah bi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ai sallar tasa ba karɓaɓɓiya ba ce ba inda za ta to ba za Allah sallallahu alaihi wasallama dai ai shine kofa ta saduwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mai hankali shine wanda ya doshi wajen Allah ta bi ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam wa anta babullahi ayyum ri'in atahu min ghairika la yadkhulu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ne kofa ta Allah dan mutumin da yace zai je wajen Allah ba ta kanka ba to ai ba inda za shi shi yasa ashe salatu ala nabi ita ce as-salatu al-wusta in ji wa'annan malaman to wasu kuma suka ce a ai abinda ake nufi da salatul wusta sallar juma'a saboda sallar juma'an nan ya zo a sashen hadisai yadda maulan mushin ibrahim yake faɗa a hudbarsa ta juma'a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda duk ya bar juma'a guda uku don wulakantawa to wannan ba shi da sallah ba shi da azumi ba shi da kaza ba shi da kaza kada Allah ya hada masa rarrabarsa kada Allah ya masa albarka a cikin rayuwarsa sai fa in ya tuba to in ya tuba wannan Allah zai karbi tubansa ashe sallar juma'a ita ce sallah mafificiya shi yasa aka shar'anta taruwa domin ta aka shar'anta ai hudu ba domin ta to wasu suka ce sallah mafificiya sallar janaza sallar janaza ita ce sallah mafificiya ko ba komai ita sallar janaza ai ya isa a cikin faralatta cewa haƙƙi ne ɗan uwanka musulmi yake da shi a kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana daga haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi cewa in ya rashin lafiya ya je ya gaishe shi in ya mutu ya yi masa sallah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce wanda diye wa janaza sallah to za a bashi lada kamar kiradi guda na lada wanda yake kiradin ya kai girman dutsen uhudu ya kai girman dutsen uhudu shi yasa a kula da yi wa janaza sallah ba irin yadda yanzu akan ba so da yawa sai ka samu wasu su je wajen sallar janazar amma ba za su yi sallah ba ba za su yi sallah ba wani sai ya ce ai shi ba malami ba ne ko shi ba babba ba ne to ba ga babba aka shar'anta ba ga dukkan balagagge duk wanda yake balagagge yawan dan shekara goma sha biyar ne ya zamo ya balaga ana neman su yi sallar janaza an ce faru kifaya ce kuma akwai malamai da suka ce ai dama abin da yake faru kifaya in ma ka hada cikin sa ya koma faru aini a kanka shi yasa in ka je gurin da za a yi sallar janaza a wajen wayannan malaman suka ce ya zame ma dole ka bi a yi da kai wa bishiru yadda jalaluddin suyudi yake faɗa a kaukabu sa'adi ko wa bishiru ifil asahi yalzamu wa misluhu ko wa mislahu ne sunnatu hatan kasim ko wa bishiru ifil asahi yalzamu in mutum ya haɗa cikin abin da yake faru kifaya zai zame masa lalle ya tabbatar ya kai har ƙarshe to tunda ka je wajen kuwa ai kaga ka haɗu kenan a ciki tunda sai an je wajen da za a yi sallar janazar za a zuwa wajen ashe haduwa ne kenan sai ya zama lalle sai sai ka karasa ka ba a karasa da kai to wasu suka ce sallah mafificiya ita ce sallar idi wadda ita ma dai farlarta ta zo da yawa an faɗa cewa daren idi dare ne na araya da ibadu sallar idin nan an faɗa allah yana aiko mala'iku na musamman su cika hanyoyi saboda su ringa rubuta ladan ma wanda ya tafi sallar idin shi yasa ma wasu malaman suka ce aka sunanta hanyar da kama ka je sallar idi in ka tashi dawowa ka sauya saboda ka sami shaidar mala'iku da yawa da wannan hanyar sun ma shaidar kaje da waccan hanyar ma sun ma shaidar kaje kaga ka sami shaida da yawa ka samu shaidu da yawa na mala'iku kan cewa ka aikata aiki da kirki to ka koma ba ko wai ki matu ihfa'iha hikimar boye sallar wadda take mafificiya dan mutum ya kula da wannan duka dan mutum ya kula da dukkan wa'anda ka kula da sallar la'asar ka kula da ta asuma ka kula da ta azhar ka kula da ta magarba ka kula da ta isha ka kula da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka kula da sallar juma'a ka kula da yi wa janaza sallah ka kula da zuwa sallar idi duk wannan bawa ya kula da su kamar yadda aka boye lailatul kadari a sauran darare dan bawa ya tsaya baki ɗayan dararen idan da an ayyana lailatul kadarin sai ya zama sauran darare a kyale su ba kula da tsayawa a cikin su ba amma da aka boye sai zama sai a samu raya dararen da yawa aka ɓoye sa'ad da ake amsa addu'a a ranar juma'a aka ɓoye mutum na kirki a cikin halitta abinda ya sa ita sa'ar amsawar da ya zama baki ɗayan yinin juma'a bawan ya mai da hankalinsa wajen roƙon Allah shi ko mutum na kirki don dukkan bawa na Allah da ka gani to ka girmama shi tunda baka sani ba shi ba wannan da kake ganin sa haka ta yi kai kana daukan sa ba komai ba amma kuma yana da matsayi wajen Allah yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa sahabbai wani ya zo wanda yake ana ganin cikarsa babban mutum ne a tsari na rayuwar duniya ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya sahabbai ya kuke ganin matsayin wannan nace a ai wannan babba ne wannan ko shawara za a yi in baya nan ai a neme shi ai shawarar da shi in ya zo neman aure ai ya cancanta a bashi sai maza Allah ya faɗi wani kuma wanda ake ganin cewa shi ba komai komai bane ya ce wani kuma ya kuke ganin sa ya ce a wani ai gashi nan ne in taro ake bai zo ba wa zai neme shi in ya zo neman aure wa zai aura masa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga wani din da kuke ganin ba komai bane shi kadai ya fi a wajen Allah da a ce a cika duniya da irin wani da kuke ganin shine wani abu ya fi wajen Allah daga wanda kuke ganin shine wata ziya shi yasa bawa kenan ya kyautata zatansa da dukkan halitta duk wanda ya gani ko da a zahiri yana ganin ai ba komai bane to ai bai san baɗinin ba tayo a baɗinin shi wani ne wajen Allah subhanahu wata'ala yanda ake faɗa a wata kissa wani bawa masanin Allah wani mutum ya mutu mutumin ba gata ba kowa aka rasa wanda zai masa wanka sai aka gayyato wannan bawan na Allah cewa da Allah ya zo ya taimaka dan an rasa wanda zai masa wanka ba shi da kowa sai ya zo ya masa wankan sai ya dubi kafar sai ya ga dijin waye alama cewa ma ko alwala ba sai ce oh yanzu haka bawan Allah da ya dade ko alwala bai ba yayi sallah ko alwala bai ba yayi sallah sai Allah ya nufi gawar ta budu baki ta masa magana ta ce eh to ko dai ban sallar ba ai na mutu mummuni kai ka san da ya zaka mutu ko dai ban yi sallar ba ai ni na cika ina mummuni kai ka san da ya zaka cika shi yasa kenan bawa ai kada ya dubi wani kasa da shi yadda matsaya sufaye suke faɗa kenan tarbiyyar sufaye kenan wala tara yar fil ardi dunaka mu'minan wala kafiran hatta tugayyaba fil qabri fa inna hitamal amri an kabu gayyab wa man kana za sirrin ya khafu min al makari kada ka taba duban wani mummuni ka ce wannan kafi shi kai ba mun muje ba ko kafiri kanka duba ka ce kafi shi imani ya fi kafirci amma baka sani ba shi wanda da kake ganin yau kafiri ne ta yi gobe ya zamo mummuni ni ya zamo mummuni ya zamo da kai da shi wajen Allah duk ɗaya ne saboda duk abin da ya an gafarta masa kullum lazi da kafaru in ya tahu ya gufar lafa ba kar salafa sai da abin da zai yi sai ya zamo an gafarta masa kai kuwa baka san da ya zaka kai ba da ya zaka cika ba shi yasa wato aka boye shi bawan Allah da kirki yake a cikin halitta wata rabul arabi ibn arabi ya zabi wato ibn arabi cikin manyan malikawa wanda abi jamata kuma ibn abi jamata shi ma ya zaba shi ma kuma cikin manyan malikawa cewa sallah mafificiya wasu baki ɗaya sallolin da guda biyu da la'asar da asuba suna masu kafa dalili da dalilai masu yawa sun kawo dalilai masu yawa akan wannan magana da suka faɗa da take shaidawa da fifikon wadda wakuta guda biyu wakacin sallar la'asar da wakacin sallar asuba wa qumu lillahi ku tsaya ga Allah subhanahu wa ta'ala gadi da kuna masu biyayya kila wasu malaman suka ce ma'anar ƙari ce da buɗe da kuna masu biyayya da kaulihi sallallahu alaihi wasallama dan faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu qunuti fil qur'ani fa huwa da'at duk wani bi duk wani lafazin kunutu da aka faɗa a qur'ani to yana nufin bi biyayya rawahu ahmad wa gairu imam ahmad da wadansa sun ruwaito wannan hadisi wakila wasu malaman suka ce ma'anar ƙari tida saki tida muna masu yin shuru adil kalami daga yin magana kada ku yi magana kuna sallah ne hadisin zai dibda argaba saboda hadisin zai dibda argaba ku da ta kallama fi salati da ta in muna sallah muka yi magana hatta da zalat sai da wannan aya ta sauka wa qumu lillahi qanitina fa umirna bisukuti sai aka ce daga yanzu in muna sallah bi shiru wa duhina anil kalami aka hade mu daga yin magana rawahu shayhani buhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin buhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin to wasu malaman suka ce abinda ake nufi da salatul wusla wato in kun tashi zuwa da sallar da aka ce ku kiyaye a kanta to ku zo da sallah ba fificiya cewa ai sifa ce ga kowace sallah ba kowace sallah ta yi ta zamo mafificiya ta yi ta zamo ba mafificiya ba abinda ake bukata dai in kun tashi zuwa da sallah ko ku zo da sallar jigari jigari kun yi ta yadda kuka ga dama a'a ku zo da ita mafificiya shi yasa malamai suke cewa duk sallar da bawa zai ya ringa hanyar kamar cewa ita ce ta karshe a wajensa bayan ta ba zai sake wata sallar ba tunda bai sani din ba ta ya zamo haka din to kuma tunda an ce bawa ko wajen hisabi aka je farkon abin da ake hisabi a kai sallah sai in sallah ta yi daidai sanda za a ce za a dubi sauran ayyuka aiki da lalle bawa ya kamata ya tunani kwarai a game da cewa sallar sai tabbatar ya yi ta kyakkyawa wadda take daidai ya yi sallah wadda take mafificiya to fa in hiftu فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون to fa in hiftu in ku ji tsoro bin aduwi daga abokan gaba lokacin da za ku yi sallah sai ya zama kuna jin tsoron kada abokan gaba su hake muku kuna cikin sallah aw sailin ko cewa kuna cikin sallah da wani gudun ruwa zai zo ya tadda ku ya tafi da ku aw sabu'in ko wasu zakoki kuna jin tsoron kada kura ko zaki kuna cikin sallah ta hake muku farijala to a wannan halin ku a iya sallah ma kuna masu takawa da kafanku kuna cikin tafiya sai a yi sallar ana tafiya jam'u rajil jam'i ne da rajilu ai bushatar kwa iya yin tafiya sallar kuna ba tafiya kuna masu takawa da kafafunku sallo ku yi sallar haka auru kubada ko kuma kuna ba haya dabbobi jam'u rakibi rukubanu ɗaya jam'i ne da rakibu ai kai fa amkana duk irin yadda ya muku imkani ku zo da sallah mustaqbilil qiblati aw ghairiha ko kuna masu fuskanta alqibla a sannan ko kuna wani masu fuskanta alqibla shi yasa malamai suke cewa da aka ce fuskanta alqibla yayin sallah farilla ne to aka ce banda a halin tsananin tsoro inda halin tsoro ya inda tsoro ya tsananta to sannan ba lalle ne sai an fuskanci alqibla ba a iya yin sallah duk inda ake kallo ko da ba alqibla ba ce ko da ba alqibla ake kallo ba a iya yin sallah sai kuma sallar nafila a tafiyar da yake ta kai kasar ga wanda zai yi ta akan dabba to shi ma ba sai lalle ya fuskanci alqibla ba wa yumi bi ruku'i was sujudi a wannan halin zai nuni da ruku'u da sujada sai ya riga durawa in ya zo ruku'u ko ya zo sujada aka ce nunin da zai yi na sujada ya zama ya fi sunkuyawa fiye da na ruku'u bai za in Allah ya sa kun aka amince min alhaufi daga tsoro fazkurullah to ku ambaci Allah ai sallu ku yi sallah irin yadda aka shar'anta a sannan ba dama ku yi sallah kuna tafiya ko kuna kan dabba idan dai sallah ta farilla ce dole ku yi ta akan kansu ku ambaci Allah ku yi sallah kamar allama ku kamar yadda Allah ya sanar da ku balar ta kuro ta alamuna abin da da can ba ku sani ba kabla ta alimihi kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ku shi min fara'iha daga farillan sallah wa hukukiha da haƙoƙinta wal kafu kafin ta kaba allamakum bi ma'ana bisul bi ma'ana bisul ce wato suna ce ita su kafi ta kan zo suna yadda ibnu malik yake faɗa a alfiya wasu umi lasma wa kaza an wa ala idan jilza alaihi ma min dahala wa ma mausulatu daɗin mausuliya ce mausuli ce suna ismi aw matari to koko mausuli ne masdari mausuli ne wanda yake ba ismi yi ba masdari ne wato ta yi ta zamo suna ce kenan ko kuma ta zamo harafi tunda mausuli ismi ma wadda take mausuliya ismiya tana cikin ma da take sura ita ma yadda malaman nahu suke faɗa iri goma sha biyu ce to a cikin iri bakwai duk suna ce iri biyar ko da harafi ce to ɗaya daga cikin wanda suke sunan ita ce ma wadda take mausuliya ismiya ɗaya daga cikin wadda take harafin kuma ita ce ma wadda take mausuli harafi mausuli harafi to wanda a nan dai an nuna mana cewa ita in ana amfani da ita a cikin abin da yake nadiri ko abin da yake ba a tabbatar da afkuwarsa ba shi yasa aka ce fa in hiftu a da sai aka amfani da in amma ita iza ana amfani da ita ne a cikin abin da yake galibi ko abin da an tabbatar da afkuwarsa shi yasa aka ce fa iza abeto fa iza abeto to wallazi da yato ko da beko والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم wallazi da yake kawo da minku wa'annan da aka karɓar ransu a cikin ku wa yazaruna azwaja ya zamo sun bar mata a baya falyusu wasiyatu wasiyata wato ya kadar falyusu sai zama wasiyata kenan a in ko an ce wasiyatu kamar kira abu sai zama wato alaihim za a kaddara kenan wasiyatu alaihim abin da yake wajibi a kansu shine su yi wasiya li azwajihim gabatan da suka bari a baya wayo tsohunna su ba su mata abinda za su zauna su rayu da shi na ya tabatta ana bihi abinda za su rayu da shi mina dafakati daga abinci kudin abinci wal kiswati ko tufafi ila tababil hauli har zuwa cikin shekara guda min bautihim daga mutuwarsu alwajibi alaihinna tarabbusuhu wanda wajibi ne akan matan nan su tsaya su saurara kada su yi aure da can haka aka shar'anta cewa mace in mijinta ya mutu to za ta yi masa idda shekara guda kuma shi mijin wajibi ne wato ya bari ko ya wasiya da cewa a cikin abin da ya bari lalle ne a ɗauki abin da za a ringa baiwa matan nan kudin abinci da tufafi har zuwa shekarar ta cika har zuwa shekarar ta cika to amma daga baya sai aka yi nasin haka aka ce wato ciyarwar ko tufatarwar ba ta lizuma a kan shi mijin da ya mutu ya bar matar da shi da matar ba wadda ba wace a kansa a haka na tufatar da ita illa iyaka mazauni ne yadda ya gabata a baya idan gidansa ne ko ko gidan haya ne a baya riga ya biya kudin to wadda dole a kyale matar ta zauna ta yi idda aka shafe kuma magana cewa a zauna shekara guda zaman ya koma a wata hudu da kwana goma ko wata hudu da darare goma gaira ihrajin alhali kada a ce za a fidda matar da halu gaira dinnan hali ce ai gaira bukura jati matar da ka a ce za a fidda su daga gidan mazan min maskarihin da daga inda mazan suka suka basu suka mutu suka basu bayan harajira idan su ne suka fita bi amfus yadda da kawo da su fala juraha alaikum to ba laifi a kanku ya auliya albayyit ya ku waliyan mamaci fi ma fa'alna da cikin abin da suka aikata fi amfus yadda a kawo da su min ma'ruf daga abin da yake sananne shar'a a shari'a abin da shari'a ta yadda da shi ka ta zayyure kamar yin ado watar kil ihdadi da barin mummunan kaba mummunan ta kaba wa kad inda faqati arha da kuma cewa ko ku daina bata kudin abincin ku daina bata kudin abincin hasiluhu hasilu wannan ayar annahu cewa lamarin da sha'anin ya kasance a farkon musulunci wajibi ne akan namiji in ya ga alamun mutuwa ta zo masa sun zo masa ya wasiya da kudin abinci da tufafi da mazauni gaba matarsa shekara guda domin wannan shekara ita ce inda da za ta yi masa wadda kudin abincin ko tufatarwar ko mazaunin bai yankewa daga matar da sai ko idan ita ce ta fita da kanta amma daga baya aka shafe wannan ya koma wata hudu da kwana goma ya koma kuma ba wajabcin a bata kudin abincin ba wajabcin a bata tufafin wallahu ubangiji azimu mabuwaye ne fi mulki a cikin sarauta ta saki gwade ne fi sulhi a cikin duk abin da yake tsarawa ga halitta tsari da Allah ya fi kowane tsari ba tsari da za a kwatanta shi ga Allah wato shi yasa wauta ce ga bayi ke sawa suke kyale tsarin Allah su ɗauko wani tsarin da daban wallasu yatul maskurat ta rabbisu hauli a ce kuma ita wacce da mijinta ya mutu ya batta ta zauna wata shekara guda ta masa idda an shafe wannan bi ayati arba'ati ashhurin wa ashir da ayat da ta zo cewa ta zauna wata hudu da kwana goma as-sabiqati wanda yake ta gabata a baya almuta akhirati fil nuzuli amma ita ce karshe a wajen sauka shine malaman ulumul qur'an suke cewa a qur'ani galibi sai an fara fadan basuhi sanda ake fara akai ga dasi amma banda adan wajen da kuma a suratul ahzabi la yahillu laka nisa'u da kuma turjibatu sha'u hudda wa tu'i ilayka ma tasha'u wasu kuda zam bazauri sabitatun laha tabbatacciya ce ga ita bai iddar wafati idda shafi'i wajen imami shafi'i rahimahullah Allah ya ji kansa yace za a bata bazauri ai arba'ata shuri wa ashara har zuwa wata hudun nan da kwana goma wa bai da maliki a wajen imam malik mazaunin matabbaci ne gare ta in ya zama mazaunin namijin ne in gidan da ban namijin ne to sai a kyale ta dole ta zauna wata hudu da kwana goma nan ko ko ba nasa bane na haya amma kafin ya mutu ya riga ya biya kudin haya idan ko ba bai biya ba da kadar iya kira a hoto ita wajibi ne a kanta ta biya kudin hayar ta ci gaba da zama a wannan wajen har ta gama idda har ta gama idda to wadda fassarar wato ita ce mafi yawan malamai suke kai amma akwai wasu 'yan malamai 'yan kaɗan da suka ce ai gaba ɗaya ayar ba haka ba adatta take nufi ba suka ce abinda ake nufi shi ne cewa duk mace da mijinta ya mutu ya batta wajibi ne a abin da mijin ya bari a ware mata abin da za ta zauna ta amfani da shi shekara guda a kyale ta ta zauna a gidan mijin shekara guda cewa wanda ba wai ana magana akan inda da za ta yi masa bane ana magana ne akan wani haƙi da take da shi na musamman a cikin dukiyar mijin tunda ta yo ita ta daɗe da mijin ta yo sun yi shekara hamsin sun yi shekara fiye da haka ba tare da mijin ta yi ya zama Allah bai kaddara ta haihu da shi ba ta yi ba ta da kome ba ta da wani ba ta da wata gata mijin nan ne kawai gatanta gashi kuma yau ya mutu ita kuma da abu ba wani abu ta tsaya ta tara ba to yanzu a ce kawai wakaci daya za a fidda ita ba ta da kome ai suke cewa kamar ai haka ba a dubi zaman da ta yi da shi ba ne shi yasa suka ce wajibi ne kenan a ware mata abin da za ta zauna shekara guda bayan kafin shekara guda ita kuma mai hankali ce ai zai zamo lalle ta sami ya za ta yi ta san ya za ta yi kuma a cikin shekara guda ɗin amma ba wato ba a ce da gaggawa a gaggauta fidda ita ko daga wata hudu da kwana goma ba to walil mutallaqati mata'u وللمطلقات متاع بالمعروف Yeah.
حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa limu dallakati wata lalle ne a ba da wani abu na taimakawa ga duk mace da aka saki yudai da hu da za a bayar da su matan da aka saki mazaje da suka saki mata ana bukatar su su baiwa matan nan da aka saki dan wani abu bil ma'arufi gwargwadon yanda ya imkari bi kadar da imkari gwargwadon yanda ya imkari ai mutlaka an sake matar ne kamla duhuli kafin ta tare au ba'adahu ko ko bayan ta tare illa man tullikat kamla duhuli sai fa wanda aka sake ta kafin ta tare wa ahazat nisfas sadaqi ya zabo ta karbi rabin sadaki wanda aka ce a bata fala mutu aka laha to wanda ba sai an bata mutu'a ba wa zada malikun amma zahirin aya ta suratul ahzabi tana nuna ko da ita din ba sai an bata buta saboda umumin aya suratul ahzabi cewa ta yi ya ayyuhal ladzina amanu idza dakatumul mu'minati thumma dallaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna kaga faɗi cewa ku ba su buta ba a ware sai cewa wadda ba za a bata rabin sadaki ba a'a ko da wadda za a ba rabin sadaki aka ce a bata buta shi yasa su alawa suke cewa a ce ita wadda aka bata rabin sadaki ba sai an bata mutu'a ba yana da rauni dangane da wannan aya to waza da maliku almuhtali ata imam malik ya kara wadda ta yi hulɓu wadda ita ce ta nemi mijin ya sake ta har ta bashi wani abu akan ya sake ta fala mutu'a ta laha aira to ita ba ba a cewa a bata wata mutu'a to da bil ma'ruf gwargwadon yadda ya irkani a mut'atu mut'a wa hiya bi qadri imkanin zawji faqat ana duba wato matsayin mijin ne kawai inda maliki wajen imam malik wajen ayyana mut'an nan ana duban matsayin mijin ne ba matsayin matar ba shi yasa idan da a ce zai auri yar masu kuɗi da yar wanda suke talakawa ya sake su to duk mutu'a ɗaya zai ba su tun da matsayinsa kawai aka ce a duba ba matsayin matan ba wa inda shafi'i wajen imami shafi'i bi kadarihi ba ya ce a'a za a duba matsayin mijin da matsayin matan shi yasa shi a wajensa idan wanda yan mai kuɗi ce aka aura aka saka to mutan da za a bata za ta fi yan wa'inda suke talaka in an sake ta wai sanu Allah tankusa an salasi da dirhama amma imam shafi ya ce sunna ne kada mut'a da za a bayar ta kasa kaiwa dirhami talatin wato ta huce akallu sadaki nesa tunda akallu sadaki kaga dirhami uku ko a to sai an dinka dirhami uku har goma a bata akalla dirhami talatin kada ta kasa daga haka na haka abu da wanda yake an wajauta shi wajautawa ko an dora shi dorawa al nusiban fi'li hil muqaddari an masa nasaba da fi'lin sa muqaddari kamar haqqan lahu zalika haqqa Allah ya tabbatar da wanda tabbatarwa alal muttaqina musa wa'anda suke masu tsoron Allah kan rarrahu an maimaita wannan bayan a can a baya an kawo fadal wa batti uhud alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadru mata bil ma'ruf haqqan alal muhsinina li yaqummal mawsusata ayra dai ya gaba da wanda yake sai bayan da aka sadu da ita aka sake ta da a wace aya ta baya ana magana ne akan wanda aka saka alhali ba a sadu da ita ba izil ayatu sabiqatu domin ayar da ta gabata a baya fi gairiha a gaba da wanda aka saka ne kafin ta tare a gidan miji kazalika kama bayyana lakum ma zukira kamar yadda Allah ya muku bayanin abinda da aka ambata yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum ta'qiluna ko dai ku kwa lura ku a tsaya ku lura da abin da Allah yake nufi daga gare ku alhamdulillah ku tsaya kan sanin yadda assalamu alaikum malamin sai muna ji sabanin malamai akan mutum da jini ya ki ɗaukar ta ya ce hada a mazhabar malikiya za ta yi menene za ta istihad wasu malaman sun ce hadisai da suka zo akan wannan hukunci babu hadisi babu istihad a cikin su da me yasa a mazhabar malikiya ake a ramar lafiya eh abin da sai ta biyu ta cewa game da haila game da mai haila da ke Qur'ani shin ya halatta ta take ta dauka idan malama ce ko kuma ɗaliba kamar yadda mai jahar Isra'il ke cewa na du'a lamsa lil musahabi illa lil muta'allimatin aw mu'allimatin
wato shi mai jawahirul ikilil yana magana ne akan rashin alwala ba wai mai haira ba mai haira zancen da ya fi karfi ya fi inganci a duk masabobi ma na malamai shine cewa ba ta taba ƙur'ani ba ba za ta taba ƙur'ani ba don akwai dalilai da yawa ko da masu cewa su yanzu dalle a koma bin hadisai a kyale ma fikihun gaba daya amma su din ma dai galibin su duk akan haka suke cewa wato mai haira kada ta ce za ta taba ƙur'ani za ta iya karanta shi wajen wasu amma tabawa wannan ba shi ne ba da kuma magana game da istizhari magana daga game da istizhari ai su masu cewa ai hadisan gaba ɗaya ba su zo da istizhari ba iyaka abin da suka duba sun dubi zahirin lafazin ne ba su tsaya abin da yake fara su ba su da fikihu wato ba sa iya gano wasu ma'anoni daban-daban wanda su malaman fikihu suke haɗawa su gano hukunci daga gare shi amma tare da haka sai suke za su kawo hukunci wannan ne yake yasa har suke ganin cewa ai gaba daya ba wanda ya zo da haka akwai dalilai da yawa da su waɗanda suka ce ai istizharin suka dogara da shi dan ba malikawa kadai ba ai wasu masabobin ma akwai masabobin da suka kawo cewa mace ta istizhar akwai masabobin da suka kawo cewa mace ta istizhar masu cewa gaba daya a kyale fikihu a koma ga hadisi to yanzu misalin ya za su yi idan kamar da a sallah mutum zai rafkanuwa yi daɗi ya ƙari ba inda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin haka cewa ga yanda za a yi ba inda aka ruwaito kuma cewa shi a sallarsa haka din gaba ɗaya sun afku gare shi an ruwaito ya tauye din an ruwaito ya yi daɗin ga yanda ya amma cewa ya haɗa su ga yanda ya ba a ruwaito ba yanzu kamar irin nan sai ya za a yi kenan kaga dole a koma ga fikihun shi yasa babban abin da yake kan mutane ya kamata su gane irin tsayawa sauraren irin wannan su da yawa ba yakan zamo alheri ga bawa ba don karshen ta kawai sai dai a kyale shi shi da je ya yi karatu ba kuma wanda bai karatu ba abba ya fi shi baki ya ja shi a gaba wanda yake mai gani shi ke jagora ba wanda yake makaho ba yasa abin da yake wajibi a koma makaranta a koma makaranta don a gano yadda su malaman fikin suka fidda kowane hukunci da suka faɗa duk hukuncin da suka faɗa ba wai gaba gadi suke faɗa ba suna da madogara amma su waɗannan da basu sani ba shi ne suke ganin cewa ba daidai ba kamar yanzu wanda yake ya san jini ne ya san ya auna jini ya gano iri kaza ne kaga kai da kace kawai kalar jinin zaka duba sai ka ce da jinin wannan da jinin wannan duk iri ɗaya ne amma shi wanda yake ya san ya gwada ai ya san ba ɗaya bane zai gwada ya gano wannan cewa irin nau'i kaza ne wannan irin nau'i kaza ne to kowane ilimi da ya cewa aka a koma gaba abotansa kullum ilimin sal anhu ahlahu duk wani ilimi a koma gaba abotansa a takaice kenan alhamdulillah tare ba mijin ya mutu ai za ta yi masa idda lalle ne za ta yi masa idda kuma za ta gaje shi kuma ko da ba a bata sadaki ba ta cancanci a bata sadakinta cikakke saboda sadaki yana tabbata gaba ɗayansa da mutuwa ɗaya daga cikin ma'aura in aka ɗaura aure da mace ko da bata tare ba ta mutu dole ne mijin ya bata ya ba magadanta sadakinta cikakke amma shi kuma zai gaje ta haka nan kuma idan aka auri mace bata tare ba sai mijin ya mutu shi ma ko da ba a bata sadakin ba dole ne magadansa su fara sallamarta su bata sadakinta cikakke saboda ta cancanci sadakin a sannan ya takammalu bidduhuli aw bi mauti ahadin zawjaini sadaki yana cika da sababin duhuli samun duhuli ko mutuwa ɗaya daga cikin ma'aura wannan kenan kuma cewa za ta yi masa idda za ta yi masa idda dole ai idda wafati cewa aka ko da yarinya ce karama yau da za a daura aure da jaririya amma sai mijin ya mutu dole ne iyayen jaririyar su kula da wannan mu'idda dole ne a wannan lokacin su bari mata ado su bari mata duk abin da aka hana mai idda wafati aikatawa saboda idda wafati ba kamar idda saki bace tana lizunta ala kulli hali idda saki shine za a ce sai wadda take ta isa a ce an sadu da ita kuma ta tare a gidan miji da sauransu amma idda wafati ba haka bane to azumi ai baya saboda a ce azumin sa ya warware ai abin da yake bata azumi abin da ya shiga ne ba abin da ya fita ba ba abin da ya fita ne yake bata azumi kaga wannan in an in an diba fita yi shi kuma wanda ya shiga din sai wanda yake wato ya shiga ta makogoro ko ya sadu da uwar hanji shi ko wannan jini kaga ba za a yi hukunci da cewa ai haka ne ba idan jinin ya sadu da uwar hanji ai abu bai kyau ba kenan sai a ce mutuwa shi bai yakin da aka yi masa bai kyau ba ko jini yana bin jiki ne ba yana saduwa da uwar hanji ba shi yasa ba zai warware azumi ba
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى ألم ترى yanzu ashe baka san labarin istifhamu ta ajibi istifhami ne na neman jan mamaki wato abun mamaki kaji wani abun mamaki kuwa wata shuwikin da gantarwa ilastima'i ma ba da zuwa sauraron abin da za a faɗa bayansa ayyanta yi ilmuka ashe saninka bai kai wal hidabu fihin maganar kila lin nabi wasu ka ce ana yi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kenan yana nan bisa zahirinsa wakila wasu ko suka ce li kulli man yasluhu lil hidabi magana ce wadda ake da duk wanda ya dace a ce an yi magana da shi duk wani wanda ya dace a ce an yi magana da shi to da shi ake shi yasa wato yanda mai mi'atul ma'ani yake faɗa wal aslu fil hidabi lil muayyani wat tarku fihi lil umumil bayyini anan ko da yake an kawo lamirin muhadaba to amma ba wai ana nufin muayyani ba asalin an kawo lamiri na muhadaba to ana nufin muayyani amma anan an kawo lamiri na muhadaba ga shi ko ba wai ana nufin muayyani ba ana nufin kowa da kowa duk wanda za ta yi a ce an yi magana da shi ilal ladzina haraju min diyarihim ashe baka samu labarin waɗanda suka fito daga gidaddajin su ba baka samu labarin wanda suka fito daga gidaddajin su ba mu ulufun alhali su dubbai ne su dubbai ne arba'atun malaman tafsiri suka yi sabani a cikin dubban sun kai nawa wasu suka ce dubu hudu au samaniyatu wasu suka ce su dubu takwas au ashiratu wasu suka ce dubu ashirin au salasuna wasu suka ce dubu talatin au arba'una wasu suka ce dubu arba'in au sab'una alfan wasu suka ce dubu saba'in ne dubu saba'in ne muhashi yake cewa tunda aka ce ulufun to ai maganganu uku na ƙarshe su suka fi inganci tunda dubu hudu sai dai a ce alufu arba'atu alufe ko samaniyatu da alufu za a ce ko ashiratu alufu za a ce shi yasa tunda aka kawo jam'i na takasiri yana nuna su da yawa ne wato sun haura goma tunda wato daga uku zuwa goma shine jam'ul qilla amma daga goma abin da ya sama wannan jam'i ne na kasara hazaral mauti alhali sun fito ne dan gudun mutuwa sun gudu ne daga gidaddajin nasu wai dan kada su mutu maf'ulul lahu hazaral mauti din maf'ulul lahu ne maf'ulul lahu ne su ne suka fito din kuma su ne masu tsoron mutuwa shi yasa ya cika sharuɗin da ake bukata dan ai masa nasaba an faɗa daman sai ya zama fa'ilin ɗaya ne kuma sanda suka fito din sannan ne suke tsoron mutuwar shi yasa zamanin ma ɗaya ne muttahidai wakacin wa fa'ilin wa in shar'un fukit bi harfi ta'alilin qurin wahum qaumun min bani isra'ila wasu jama'a ne daga banu isra'ila wa qad da'unu bi biladihim wa ba'i ya afko a kasarsu fafarro sai suka ce bara su gudu ahazatil aimatu min al'ayati annahaya anil huruji min baladin fi hadda'ur malamai na fikihu sun fahimta daga wannan aya cewa an yi hani daga a ce za a fita za a gudu daga wani gari da annoba ta afko a gari in mutum yana gari annoba ta afko wato aka fara wani ciwo haka wanda yake yawan kama mutane kamar kwalara haka ko sankarau ko irinsu to a sannan an yi hani ya ce bara ya baggarin ba daidai ne ya ce zai baggarin ba faƙala malikun bil karahati imam malik ya ce fitar karahiya ce wa ƙala shafi'i bil hurmati imam shafi ma ya ce ai gaba ɗaya fitar haramun ce yanda yake ya zo a hadisi tabbatacce wanda imam malik ma ya kawo shi a muwadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kun ji labarin cewa annoba ta afko a wani gari alhali ba kwa garin to ku ce za ku je in kuma kuna zaune a gari annoba ta afko to ku ce za ku fita ku ce za ku fita daga wannan garin a sannan malamai suka ce mutum ya fita don gudun annobar shine ba daidai ba amma idan ya zama fitar ta kama shi game daman za shi wani abu ne ba gudun annobar ce ta sa shi fitar ba to wannan ba laifi don ya fita a sannan fita tasa ba a kanta ake magana ba a'a wanda zai fita ya ce don ya gudu faƙala lahumullahu mutu sai ubangiji ya ce da su ku mutu wato wannan mutu din din amri ne na takawi ne amri ne na takawi ne famato sai ko suka mutun sun ma'ayahu sannan ubangiji ya raya su ba da sabani yace ayyame bayan an samu kwanaki takwas da mutuwar tasu au aksara ko fiye da kwana takwas bi du'a inabihim hizkila abinda ya sabauta aka raya su din annabin su ne mai suna hizkilu ya addu'a cewa Allah ya raya su huwal khalifatu salisu fi bani isra'ila shine halifa na uku a cikin bani isra'ila ba da musa bayan annabi musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam Ya- dan annabi musa domin annabi musa yayin da wafati ta zo masa sai ya bar yusha abna nunin a matsayin halifarsa shi ma yusha'u wakacin da wafati mutuwa ta zo masa sai ya bar kalabu ya zamo halifarsa sannan shi kuma kalab da mutuwa ta zo masa sai ya bar hizkilu ya zamo shine halifarsa ana kiransa ɗan tsohuwa domin ta haife shi alhali ta tsufa sanda mahaifiyarsa ta haife shi ta fara tsufa ana kira masa lakabi da zulkifili kafala aiwa ka sab'in nabiyyan min alqatli domin shi ya kare annabawa sab'in daga kisa mutanen su sun yi nufin su kashe su amma ya kokari ya ga ya ceto su shi yasa ake masa lakabi da zulkifili ya zo a ruwaya cewa wakacin da shi hizkilu ya huce gare su mutanen ah, mutanen nan da Allah ya karbi rawukansu alhali suna matattu ya ce ya- sai ya ce ya ubangiji da ina zaune a cikin mutane da suke yabanka suke faɗin la ilaha illallahu suke faɗin allahu akbar gashi yanzu na zamo sai ni kadai ba ni da kowa ba jama'a gare ni sai ubangiji ya yi wahayi ga hizkil ka ce cewa ka ce ya ke wannan kasusuwa ubangiji yana umartar ki ki haɗu sai kasusuwan mutanen nan ta haɗu sai ubangiji ya sake yin wahayi ga shi hizkil ta ce da ita ke wannan kasusuwa hakika ubangiji yana umarta ki ki tufatu da nama sai ko ga nama ya bayyana akan kasusuwan sannan kuma ubangiji ya umarce shi ya ce ubangiji yana umarta ki an ta komi ki tashi ki miƙe sai suka miƙe gaba ɗayansu suna masu cewa la subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta idan ka ce kaka wayannan suka mutu sau biyu gashi ko Allah ya ce la zuquna fi hal mauta illa al mautatal ula su yan aljanna ba magana su dandani mutuwa a cikin ta mutuwa ɗaya ce kawai wadda suka riga suka yi mutuwa ɗaya ce aka kaddara wa bawa to amsar da zan baka ai wannan mutuwar tasu da suka yi ba mutuwa ce ta hakika ba saboda me saboda ta zo musu ne kafin su cika ajalinsu na rayuwar da Allah ya kaddara musu za su yi a duniyar nan ko dai an aiko mutuwar ne gare su don azaba saboda abin da suka yi na nuna cewa su za su gujewa wannan annoba da ta afko shi yasa sai aka sauka musu da mutuwar kamar yadda wanda suka roƙi ganin ubangiji suka mutu arinan laha jaharatan fa a hazartu musa'iqatu to koko dan ayi isna ne da su uzairi kamar yadda uzairu wa himarihi da jakinsa suka mutu ya zama mutuwar ta zama isna cewa a gane mutum nan ya ce zai gujewa abin da Allah ya kaddara masa to ba inda zai iya zuwa mutum baya iya gujewa abin da Allah ya kaddara masa bayan da za a yi bawa ya gujewa abin da Allah ya kaddara masa ba matukar an kaddara masa ko ya ce zai gudun ma sai ya zamo sai ya tadda wannan abu sai abin ya ko abin ya tadda shi shi yasa ba mafita la malja wa la manja minka illa ilaika ma magani kawai gabawa shine ya koma ga Allah cewa da abin da ma aka kaddara masa ko menene ya zamo mai kyau gare shi to wannan shine kawai maganin a wato a bi kasaril muhmalati hizqila ana faɗarsa da kasarar ha'i wanda yake ba mai digo ba wal kafi kafin ma da kasara hizqilu waskunin zai da sukunin zaira fa ashu dahara suka rayu zamani alaihim asarul mauti ana ganin alamun mutuwa a jikinsu la yalbasuna sauban illa a da kalkafani ba sa sa tufafi sai tufafin ya koma kamar likafani a jikin jikokinsu wastamarrat fi asbadihim wannan abu ya dore a cikin jikokinsu inna Allah la zufalin ala nas hakika ubangiji subhanahu wata'ala mai baiwa ne ga mutane koyaushe ubangiji subhanahu wata'ala yana yin baiwa iri iri iri daban-daban ga bayi wa minhu iya'u ha'ula'i raya wa'annan da aka yi yana cikin baiwar da Allah yake yi ga mutane an raya su abin ya zama isna gare su ya zama isna ma ga duk wanda zai zo daga baya walakin aksarar nasi sai dai mafi yawa a cikin mutane wa humul kuffaru su ne wanda suke kafirai la shkuruna ba sa godewa baiwar da Allah yake musu mafi yawan mutane ba sa godewa baiwar da Allah yake musu wal qasu min zikri habari haula'i manufa abinda ake nufi daga ambatan labarin waɗannan tashji'ul mu'minina dan a karfafa ran waɗanda suke mummunai ne alal qitali bisa su je su yaki su je su yaki wani za a udifa alaihi wannan ne yasa aka yi adafi a kansa da yawa za a ce bawa ya fita ya yaki dan taimakawa addinin Allah amma sai ya ringa ganin a to kan kuma ya je a kashe shi ko a yi masa wani rauni wanda zai rayu da shi har abada har fada ake fada wa mutane cewa wanda Allah ya nufi za a kashe shi ko yana kan gadon gidansa sai an kashe shi wanda ya nufi zai mutu ba makawa sai ya mutu aina mata kunu yudrukumul maut walau kun fi burujin mushayyada a duk inda kuke ba fa za ku taba tsira daga mutuwa ba sai in wakacin mutuwar bai ba in kaga mutum ya ce ya tsira daga mutuwa to wakacin mutuwan ne bai ba amma in wakacin mutuwar yayi ba makawa sai bawa ya mutu shi yasa kenan dan an ce a fito a yaƙi dan taimakawa addinin Allah a daina jin tsoron mutuwa a daina sa tunanin mutuwa a gaba a'a a fita a tsaya a taimakawa addinin Allah shi wato mummuni in yi yaƙi dan taimakawa addinin Allah ɗaya ne daga makomar ɗaya ne daga cikin biyu wanda kowanne a ciki mai kyau ne gare shi ko dai ya shahada ya samu matsayi mai girma wajen Allah ko kuma ya nasara akan abokan gabansa ya samu karfi ya samu buwaya ya samu ganima shi yasa ala kulli halin shi alheri ne gare shi kul hal tarabbasu na bina illa ihdal husnayn wa nanu tarabbasu kuma an yusibakum Allah bi azabin min indihi aw bi aidina to
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا ubangiji yace ya ku waɗanda suke mummunai ya ku wanda yake sun ba da gaskiya da Allah sun yarda da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ku tashi ku yaki fi sabilillah dan ɗaukaka addinin Allah ku yaki dan ɗaukaka addinin Allah lila idini dan ku ɗaukaka addinin Allah wa shi yaki wato da kafirai shine babban abin nufi a nan amma malamai suke cewa akwai yaƙi wanda yake har ya fi girma daga wannan shine yaƙi da zuciya yaƙi da zuciya wanda ake kiransa aljihadul akbaru yaƙi babba ana kiransa yaƙi babba to yaƙi babban nan har ya fi daga yaƙi da kafirai domin yaƙi da kafirai yaƙi ne ƙarami in an kwatanta da wannan yaƙin wanda shine yaƙi da zuciya bawan yaƙi da zuciyarsa kuma malamai suke cewa in aka duba sai a ga yaƙin shi wannan iri hudu ne akwai yaƙi na cewa bawa yi juriya ya zo da duk abin da Allah ya umarce shi da zuwa da shi saboda in ba yaƙi da zuciyarsa ba zuciyar sai ta nuna masa wani abin da Allah yake umartarsa da shi kamar wahala ce gare shi ya bari ba sai ya zo da shi ba haka anan sai bawa ya tsaya ya yi yaƙi da zuciyar tasa akwai yaƙi da zuciya akan cewa bawa ya bar aikata abin da duk Allah ya hane shi abu da yawa da Allah ya hannu bawa daga gare shi zuciya sai ta ta suranta masa cewa abu ne fa mai daɗi abu ne mai kyau shi abu ne wanda zai more zai tsere masa in ya bar wannan din shi yasa sai ya yaki da zuciyarsa sannan zai iya barin wannan abin da Allah ya hane shi daga gare shi akwai yaki wajen wato jurewa zargin mutane saboda wanda duk ya tsaya zuwa da abin da Allah ya umarce shi da barin abin da Allah ya hane shi daga gare shi to ba makawa sai an sallada mutane a kansa wanda za su ringa su kansa wani ya ce ai abin da yake feleke ne wani ya ce ai abin da yake ba dan Allah bane sai an sallada masu cutarsa dai ta gurare da yawa wanda sai ya yi juriya sai ya yaƙi da zuciyarsa akan ya jure akan wannan sannan kuma bayan nan akwai yaƙi da zuciya wajen jurewa musibu saboda duk bayan bawa ya huce wannan sai kuma a sallada musibu daban-daban a kansa a gani zai hau- zai haƙuri ko ba zai haƙuri ba wala nablu wannan kun bi shay'in min al-hawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashir as-sabirin to indi ya, ya haura wannan in ya jure to sannan fa sai ya zamo ya isa isasshe ne shi wajen Allah subhanahu wataala dan duk abin da aka sa duk aka ba ya ƙetare su ya ƙetare baki ɗayan akabatu din to ku tsaya dai ku yaƙi dan ɗaukaka addinin Allah wa alamu ku sani anna Allah cewa ubangiji subhanahu wata'ala samiu me ji ne li aqwalikum ga baki ɗayan abin da kuke faɗa duk abin da kuke faɗa Allah yana jin ku ali masani ne ko bi ahwalikum da duk wani hali da kuke ciki fa mujazikum zai muku sakayya akan wannan abin da kuke aikatawa in kun yi kyakkyawa za ku ga kyakkyawan sakamako in kun yi ba haka ba kuwa to za ku ga sakamako dai irin aikinku kamata din tudano nan zallazi من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون nan zallazi ya ƙururla wane ne wanda zai tsaya ya ba da rance ga Allah bi in faƙi malihi ta fuska cewa ya ci da dukiyarsa fi sabilillahi dan taimakawa addinin Allah dan ɗaukaka addinin Allah ay yuslifuhu waye zai rantawa ubangiji wa za min tanazzulatil maula li ibadihi wannan wani sakkowa ne daga ubangiji subhanahu wata'ala ga bayinsa inda ya magana da su irin maganar wanda yake muga- mabukaci wanda yake cikin larura tare ko da cewa ubangiji mawadaci ne daga gare su tum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yaf'al wa man yaf'al fa inna ma yaf'alu an nafsi wallahu al-ghani wa antumul fuqara bayi ku ne talakawa ubangiji subhanahu wata'ala mai iko ne ya tsaye da komai na addinin sa ba tare da an waiwaye ku ba shi yasa da aka ce ku taimaka dan tsaye da addinin daukakawa ake so ai gare ku ku ake so a daukaka shi yasa har aka kiran ku ga haka ba wai dan sai kun taimaka bane addinin Allah zai samu daukaka a ko ba ku taimaka ba Allah zai iya daukaka addinin sa to dan tausasawa gare su bisa haddin yanda ya zo ka taba rabu kuma ala nafsihin rahmata ubangiji ya faralta wa kansa ba makawa zai tausasa zai jin kai a nan ya ambace shi karan bashi ko rance a ayar da ta zo a surar taubatu ko ya kiransa ciniki inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa dan alai haqqan fi tawrati wal injili wal furqan wa fil haqiqati a haqiqan lamari la bai a wala qarra ba wani ciniki ba ba da bashi domin komai na Allah ne komai na Allah ne mai kaya a ce sai ya sai kayansa ai wanda bai da shi shi ake cewa ya siya me abu a ce sai ya rance shi ai wanda bai da shi shi ake cewa ya rance na la bai a walakar ai ya halatta a farfa ai ya halatta a yi nasabar ko ya halatta kai a gina din ma gashi la haula wala quwwata eh, la bai a walakar domin sarauta gaba daya dukkaninta ta Allah ce komai aka gani mulkin Allah ne ba mulkin wani gaba daya duk mulkin Allah ne yayin nan tunda ya zama mulki ne na Allah riban da yake ninka wa bayi bisa wannan ba wai riba bace domin lamarin da sha'anin hukunce-hukuncen riba ba sa gudana tsakanin mai gida da bawansa Ah, wanda yake sun faru ga sarautarsa suratan asura wato ah, abu wanda yake ya faru ga mulkin bawan asura asura sai a ga abin kamar na bawa ne amma a hakika na Allah ne shi yasa yasa wata ayar sai aka bayyana abin wato alhadisaini wanda yake sun faru li mulki ga sarautar ah, ubangiji ah, wato ga sarautar bawa ah, wato suratan asura abin asura sai a ga kamar na bawan ne amma da shi kansa bawan da abin da ya mallaka din na Allah ne abin da yake ganin ya mallaka din na Allah ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya iya raba shi da shi duk sanda ya ga dama in ya so kuma ya ninninka masa duk sanda ya ga dama Ah, shi yasa a hakika kenan ba a ce rubata abu ba to a ballantana tsakanin shugaba wanda yake mamallaki wanda yake kadimi wancan ma shugaban da bawan wanda suke fararru aka ce ba riba tsakanin su to ballantana ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake shi bai da farko wa abdihi da bawansa a zalilin ra'ifi wanda yake kaskantacce rarrauna wanda bai mallaki komai ba a gaba daya halaka wanda saba ilaihi yana daga kyautatawar ubangiji gabawa ya zamo ya halici abu amma ya dangana abin gabawa shi yasa yadda mai hikamu yake fada yana daga kyautatawar da allah ya yi ma zai abu amma sai ya ce kai kai yanzu in kai sallah sai ka ringa tutiya da cewa kai kai sallah amma ba da ikon ka ne kai sallah ba Allah ne ya halicci sallar ya bayyana ta a gare ka har kai kake tutiya cewa kai kai sallah haka nan duk wani abu da za ka yi Allah ne subhanahu wata'ala yi wannan abin a hakika dan ko Allah ne mahalicin wannan abin a hakika wallahu halakakum wa ma ta'amaluna Allah ne ya halicce ku da baki ɗaya ma duk abin da kuke shi yasa amma kuma sai a ce ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi haji ka kyautata ka ciyar a hakika ko duk ba kai ɗaya daga ciki ba Allah ne subhanahu wa ta'ala ya halicci sallar ya halicci azumin ya halicci hajjin ya halicci duk sauran waɗannan abin da ya dangana gare ka shi yasa ɗaukakawa ce Allah ya gabawa shi yasa wanda yake ibadarsa take tsayawa tsayawa ta hakika shine wanda sanda yake ibada baya duban kansa yana duban cewa ibadan nan ba ta ikonsa ba ne ba ta dabararsa ba ce take zuwa tana zuwa ne da halittar Allah subhanahu wa ta'ala gaddarawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala har take zuwa a gare shi shi yasa sai dai ya ringa duban cewa ai shi an ɗaukaka shi ma da aka bari ma ibada ta bayyana a hannunsa amma in a hakika wannan ai duk ba aikinsa ba ne ai aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala duk halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yaushe ma har zai riya ai mutum yana riya ne da abin da yake shi ne yake yi to amma abin da hakika ba kai kake yi ba bai yi ake dai a bayyana gare ka kamar kai kai to yaushe ne zaka ce zaka yi riya da wannan to waye zai ranta wa Allah ta fuskaci da dukiyarsa don taimakawa addinin Allah ran hasana rantawa ko wadda take kyakkyawa bi an yunfiqahu ya zamo ya ci da shi lillahi dan Allah azza wa jalla azza wa jalla ba wai ya ciyar dan a ringa faɗar sunansa ba ai wani da za a yi kaza ga abin da ya bayar ai ya ba da kaza ai ba dan wani ba ya za a yi kaza ma yi a'a ba dan wannan yayi ba yayi ne kawai dan Allah subhanahu wataala in Allah ya karba shi kenan shi ya samu karbuwa amma in Allah bai karba ba to ai duk wanda ya ce ma ya karba ai abin bai karbu ba an ɗibi kalbin ya zama kuma ya ci da shi daga daɗin zuciya ya ci da shi alhali zuciyarsa tana jin daɗi da cewa ya ciyar da yana ganin shi wani abu ne babba ya samu saboda da abin da ka ciyar ai shi ne wanda yake yawon zugare ka abin da ka ciyar dan Allah to wannan abin shi ne wanda yake yawon zugare ka a hakikata domin wannan ne zaka ta morarsa har abada abin da kai dan Allah to shi ne zaka mora har abada fayura lariya ba dan riya ba wala sum'ata ba dan aji shi ba bal yunfiquhu min halal bari ya ci da shi daga halal halisan lillahi dan neman yadda Allah kawai ba dan neman yaddar wani ba fayura ifuhu ubangiji ya ninka gare shi wa fi qira'atin yura ifu wata qira'ar kuma yura ifu bi tasdidi da shadda wato anan akwai qira'o'i guda hudu wanda dukkanin qira'o'in guda hudu sab'iye ne akwai dai kamar ta mu qira'a fa yura ifuhu da ramma ba kuma tar'ifi sai karin alifi akwai kuma fa yura ifahu akwai kuma fa yura ifuhu akwai fa yura ifahu sai yasa qira'o'i ne guda hudu dukkanin su sab'iye ya ubangiji ya nan kana hu gare shi al'afan ninke ninke kasiratan masu yawa min ashirin tun daga ninki goma shine karancin ninkawar ila aksara min sau'i mi'atin zuwa abin da yake ya haura ɗari bakwai kama sayati kamar yadda nan gaba za a yi bayani a ayar da za ta zo a masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sala habbatin yambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wa kasratul murafati yawan ninkawar ala hasabil ihla dangane da ihlasin bawa ne dangane da ihlasin bawa ne manzala alaihi salatu wassalam yace ina ba ku tsoro da Allah ku kiyayi Allah ku kiyayi Allah a game da taba sahabbaina kada ku dauka za ku taba sahabbai Allah ya kyale ku kada ku ce za ku mai da su karan bara daga bayana na rantse da ubangijin da numfashi na tabbata ga ikonsa da ce ɗayan ku zai ci da kamar dutsen uhudu na zinare da bai kai kamar abin da ɗayan su ya ciyar na mudunnabi ɗaya ba ko rabin haka ma ko rabin haka ma da ba zai kai ba to me yasa sabai suka samu wannan ihlasi karfin ihlasin su wanda na baya da su baya kaiwa kamar su a wannan ihlas wallahu ya kabiru ubangiji shi ke damke arziki daga wanda ya so in su rizqa yakan damke arziki amma ya sha daga wanda ya so daga baya ibtila allahu dan jarraba gare shi dan a ga ya zai zai haƙuri da aka gama shi da talaucin koko ba zai haƙuri ba malamai da yawa suka ce alfaƙiru sabiru a azamu wa'a alaminal gani shakiri wanda yake talaka aka gama shi da talauci amma ya jure wannan talaucin da aka gama shi da shi sai zama ya fi ɗaukaka daga mawadaci wanda aka wadata shi amma ya tsaya gode wa Allah wannan abin da aka wadata shi da shi ya zama yana sarrafa shi a cikin yadda Allah ya ce a sarrafa to duk da haka shi wancan almajirin sai ya zama ya fi shi wayan suka ce a'a ai alganiyu shakir a azamu min alfaqir sabi wasu suka ce duk ɗaya ne wasu suka ce duk ɗaya ne waya sudu illa iyaka in aka duba a hakika to a tashi kansa wanda yake talaka ai an masa baiwa saboda shi kansa da aka bar shi da talaucin ai wata baiwa ce ai wata baiwa ce aka yi masa saboda ko ba komai an kare shi daga